أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta sunna TV EKS, muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu haɗuwa da ku, domin a cikin wannan shiri namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi. kamar yadda muka sani muna tafiya ne da littattafai guda biyu na farko shine daf'u ihamil tirab an ayatil kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti da kuma as'ilatul qur'ani al-karim wa ajwibatuha na ash-shaykh muhammad bin abi bakr bin abd al-qadir ar-razi waɗannan littattafan guda biyu muna tafiya ne da su da mas'alolin su amma muna kallon ayoyi ne idan sun kawo ayoyi iri ɗaya za mu ɗauki mu fara da ɗaya daga cikinsu tana yiwuwa dukkan kan mas'ala guda suka yi magana ko ko wannan ya taɓo wannan mas'ala wannan kuma ya taɓo ta ta wannan mas'ala daban ko ta wata fuska daban sannan kuma muna jin jerin ayoyi ne sai mun dibi ayar da ta gabata a cikin alkur'ani ita muke gabatarwa sannan mu zo zuwa ga wannan to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu a cikin karatun da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya mas'alar da zamu tashi akan ta wato mas'ala ce wato ta hamsin da biyar a ƙarƙashin aya ta talatin wato da uku kenan a cikin littafin afwan mas'ala ta 157 a cikin littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan an kace kaifa khassat tijarata bizikr ya akai Allah ya keɓance kasuwanci da ambato fi qawlihi illa an takuna tijaratan an taradin minkum da inda Allah inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya ku da kuka yi imani kar ku ci dukiyoyinku ta hanyar abin nan al batil ƙarya ko ta hanyar zalunci wanda kalima ce wadda yana daga cikin mu'jizoji na alqur'ani amfani da kalimar da ma'anarta ba ta da iyaka Allah ɗaya san iyakarta da ya ce la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradun minkum bil batil duk hanyar da za a bi a ci dukiya wadda bata dace ba duk ta shiga cikin daga har zuwa tashin alkiyama daga lokacin da wannan aya ta sauka zuwa tashin alkiyama duk hanyar da bata halatta ba ta shiga bil batil ina fata an fahimci ni to sai malam ya ce ya an kai sai Allah ce illa an takuna tijaratan an taradun minkum sai in ya kasance ta hanyar kasuwanci ne aya ta 29 a cikin suratul nisa ma annal hibata tare da cewa kyauta was sadaqata da kuma sadaka a ba mutum sadaka walwasiyyata da kuma wasiyya wadiyafata da kuma wato bakunta mutum ya bakunta a bashi wani abu ko a bashi abinci almuhimmu dai an ce al'amwal ba wai sai kuɗi ba wa ghairiha an gane ko da wanin su taqtadil hilla aidan su ma abubuwan da suke halat ka tijara kamar kasuwanci kina ya kamata ya ce la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna yani illa an takuna tijaratan ba tijaratan ba wato illa an takuna tijaratan ko hibatan ko sadakatan ko wasiyatan ko diyafatan an gane ko shine abin da malam yake cewa malam yace kulna zamu ce inna ma khassaha bi dhikri abin da yasa Allah keɓance kasuwanci da ambato li'anna mu'zama tasarrufi al-khalqi fi al-amwali inma huwa bit-tijara domin mafi yawancin tasarrufi al-khalq ma'ana mu'amala ta mutane fil amwali a cikin dukiya inma huwa bit-tijara wato tafi yawa ne ta fuskar kasuwanci أو لأن أسباب الرزق أكثر أو لأن أسباب الرزق أكثرها متعلق بها ko saboda mafi yawancin sababba na arziki waɗanda Allah sanya su zamanto sababba na arziki mafi yawanci suna da alaƙa ne da kasuwanci ina fata an fahimci shi yasa bai zancen aiki ba bai zancen aikin gwamnati ba bai zancen kaza ba bai zancen kaza ba wannan shine abin da malam yake son eh ya kawo yi muna bayanin shi yasa an kace tijara ba wai dan saboda sauran ba su halatta ba domin wani zai iya fahimtar haka to kamar yadda muka saba ina faɗa cewa wani lokaci akwai abubuwan da suna da muhimmanci karkashin aya to muna kawo su wani lokaci ta shi malin tana yiwa na ganin abubuwa ne ba sai ya kawo su ba wani lokaci tana yiwa kuma ya manta wani lokacin kuma a abubuwan da shi bai ga bai kawo su ba a matsayin shi na dan adam zamu iya karawa da su don saboda fa'idar mu ba wai don saboda wannan malaman da muke karanta littattafan su mun fi su karatu ba an gane ko don mu ci gyaran su ne muke kawo wannan mas'ala ta farko da nake son na kara a karkashin wannan aya shine cewa da ya ce la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kakkuci dukiyarku dukiyoyinku a tsakaninku bil batil ta hanyar ƙarya to ai daga nan duk hanyar da ba ta ƙarya ba ta shiga ciki kenan nan mafhumin da za a aiki da shi ya halatta ku ci dukiyoyinku ta hanyar da ba ta ƙarya ba kenan kaga misali da za mu ci kyauta ba hanya ce ta ƙarya ba ko zalunci sadaka ba hanya ba ce ta ƙarya ko zalunci wasiya ba hanya ba ce ta ƙarya ko ta zalunci diyafa bakunta mutum ya zo yi bakunta a bashin abu ba hanya bace ta ƙarya ko zalunci kenan ko da alqur'ani bai kawo shi ba ta hanyar mafhumul mukhalafa za mu fahimce shi kenan shi illa an takuna tijaratan an taradin minkum ba wai sai ta hanyar shi za a fahimtar wannan ba wannan na ɗaya kenan abu na biyu nan za mu fahimci wata mas'ala mai muhimmanci wadda ke ka'ida ce usuliya malaman usul fiqh suna amfani da ita shine nan Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wannan umarni ne wanda ya shafi masu imani amma a cikin suratul baqara sai ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyin ku tsakankanin ku ta hanyar kada nan bai ce masu imani ba to anan shine malaman usulul fiqh suke fitar da wata ka'ida halil kuffar mukhatabuna bi furu'i shari'a shin su kafin rai ana musu magana ma'ana shin umarni na shari'a da hanin shari'a wanda ba tauhidi bane ya shafe su ko bai shafe su ba malamai suka yi magana biyu wadan suna ganin su kafin rai ghair mukhatabin bi furu'i shari'a ba a yi musu zance kamar ma'ana sallah da zakka bai shafe kafin rai ba don mi don saboda su yi imani ba wanda kuma bai yi imani ba ai duk aikin da zai na alkhairi babu shi wa man yabtaghi ghairal islami dinan فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا waɗansu daga cikin malamai suna tafiya cewa a'a su kafin rai mukhatabuna bi furu'i shari'a lalle an umurce su da yadda aka umurce su da tauhidi aka umurce su da sallah da zakka suna ganin cewa a'a lalle tauhidi shine farko amma sallah kuma an umurce su da ita domin rashin yin tauhidin ba ɗai yake da rashin yin tauhidi ba kuma da yin tsawo cikin zalunci misali kafirin da yake cin riba azaba shi ba ta kai kafirin da baya cin riba ba tunda ita kanta jahannama mataki mataki ce thumma lananzi anna min kulli shi'atin min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahman itiya kuma wannan shine zance mafi inganci in mun ce shine zance mafi inganci ba wai ra'ayin mu kawai zamu kawo ba zamu kawo ne dalilai da maganganu na malamai malamai sun kafa hujjar da su ayoyi misali a cikin suratu wato al-muddathir inda ake tambayar kafirai ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min al-musallin da aka tambaye kafirai me yasa ku shiga cikin wutar saqar an gane ku qalu lam nakum minal musallin suka ce ba ma yin sallah wa lam nakum nut'imul miskin kuma ba ma ciyar da miskini to kaga wa kunna nakhudu ma'al akhaidin mun kasance muna kutsawa tare da masu kutsawa kinan ƙaryata abin nan abubuwan da bai dace ba ko izgiri da ayoyin Allah wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina ko ba ka ba wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha shine kutsawa din ko kuma muna kutsa cikin abin da bamu da ilimi akan sa na gaibi wa kunna nukazzibu bi yawmiddin kuma mun kasance muna ƙaryatar da ranar sakamako kaga da ashe su ba a umurce su da waɗannan abubuwa da bai dace su yi wannan magana ba haka Allah ya faɗa a wani wuri innahu kana la yu'minu billahi al-azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin falaysa lahu al-yawma hahuna hamim a cikin suratul haqa kaga da yace wa la yahuddu ala ta'amil miskin kaga da yace la yu'minu billahi al-azim bai imani da Allah ba wannan yana da alaka da mi da tauhidi sai ce wala yahuddu ala ta'amil miskin baya kwadaitarwa domin an ce ma shi baya bayarwa balantana ma bai kwadaitar da wani yayi balle balantana shi yayi kaji ma abin yayi muni ba wai ana nufin ruwa ba a'a shi yana umurtar mutane ne ma da ruwa kamar yadda Allah ya ce allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl Allah ya muna mai kyau to wannan shi ne abin da nake son in dan ƙara kenan sai zamanto al-kuffar mukhatabuna bi furu'i shari'a mas'ala ce mai muhimmanci kwarai da gaske kuma mun faɗi dalilanta wanda akwai wata mas'ala da take da alaka da ita kafin mu tafi suka da lokacin mu tafi kwarai shine kamar yin umurni ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam umurni ne ga al'ummarsa ko ko ba haka ba sannan yin umarni ga al'umma sashen umarni ne gare shi ko ba ba umarni ne gare shi ba zance mafi inganci idan an ka umarci al'umma an umarci manzo idan an ka umarci manzo an umarci al'umma sai an samu dalilin da ya keɓance shi ko ita ma'ana in ka umarci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al'ummar sa ta shiga ciki sai an samu abin da ya keɓance ta ya an ka umarci al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma ya shiga ciki sai an samu dalilin da ya keɓance shi malamai kuma suna kafa hujja da dalilai misali ga su Allah ce ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak kaga na Allah ya hana annabi ya halatta maka ya haramta maka sa abinda Allah ya halatta masa kuma haka Allah ya faɗa ga masu imani ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum ya ku da kuka yi imani kada ku haramta wa kanku abinda Allah halitta muku kenan kaga nan wannan duk umurni ne waɗanda sun zo ga masu imani sun zo ga manzo kaga kenan can an umurci manzo domin shine kuduwa shine abin koyi dole al'umma su ta shiga ciki sannan kuma an ka ce ya ayyuhal ladina amanu ai shi manzo shi daga cikin masu imani dole ya shiga ciki ina fata an fahimci ne amma sai an samu dalilin da ya fitar da shi kamar aure fiye da mace hudu khalisatan laka min dunil mu'minin kaga nan an samu dalilin da yake bance shi in an umurci al'ummar su ana nufin shi ba da shi ba shi ma sai an samu dalili akan wannan wanda shine asul kenan wannan na kawo shi ne saboda yan uwa a mas'aloli na ilimi su san yadda wato ake tattaunawa wallahu ta'ala alam to sai mu je mas'alan mu ta gaba mas'ala ta gaba za mu dawo ne a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na ash-shaykh محمد الأمين الشنقيطي أكركشن آية 33 أتكن سورة النساء مسألة 50 دبير ما لن يتي قوله تعالى فدر الله سبحانه وتعالى والذين أقدت أيمانكم وأن دسوك كل يرجيجيني يادكو can a lokacin kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin jahiliya za ku iski mutum ya kulla alaka ta yarjejeniya tsakanin shi da waɗansu misali za ka iske wani kabilarsa ta kore sa ya je ya kulla alaƙar wata kabila ya koma ɗan kabila idan an yaƙe su yana ciki idan an kore idan kuma sun ci nasara yana ciki ana kiransa maula idan an ci nasara akan su kuma dama an ci nasara akan su almawali ana kiransu almawali kuma almaula ana nufin wanda an ka enters kuma almaula ana nufin wanda ya entar shi yasa ake cewa wanda ya entar ana cewa maulal a'la shine kinan wanda ya entar maulal asfal wanda an ka entar ya kamata mu fahimci wannan domin kalima tana da ma'anoni daban-daban ɗalibin ilimi ya kamata ya fahimci wannan to Allah ce waɗanda kuka kulla alƙawali da su fa'atuhum nasibahum ku basu rabon su al'aya akwai qira'a kuma wallazina aqadat aymanukum wanda yana daga cikin abin da kamata mu fahimta in an ce aqadat aymanukum qira'a ce ta imam wato asim da hamza da alkisa'i da khalaf waɗanda su suka karanta aqadat aymanukum sauran kuma guda shidda su suka karanta aqadat aymanukum to duka dai ma'anar dai tana nan aqada da aqada shi aqadat wanda kun wato aqadat aymanukum hannayenku sun kulla ko damar ku ta kulla na an kalli mutum guda amma aqadat aymanukum ko dai zaman to alif an kara ta litta akidi ko ko aqadat saboda janibi biyu ne can an kulla wancan ya kulla mutum biyu sun kawo an hada an kulla wannan shine taujihi na wannan alqira'at kin shi yasa kar ka ji muni ya karanta aqadat aymanukum ka zo ka ce yayi kuskure wannan ba haka nan bane malamai suna kiran wato wannan alkufiyun mun ce asim da hamza da kisa'i da khalaf wanda in an ce alkufiyun malaman qira'at na kufa in an ce alkufiyuna in qira'a bakwai ne to khalaf ba a sashi daga ciki amma in qira'a goma ne to sai zaman to in an ce al-kufiyuna al-arba'a khalaf zai shiga cikin su ina fata an fahimci ni kenan cikin qira'atu sab'a in an ce al-kufiyun ana nufin asim da Hamza da Kisa'i. In a goma ne an ce Al-Kufiyun ana nufin Asim da Hamza da Kisa'i da Khalaf. Ina fata an fahimci ni wato mustalahat ne na ilmul qira'at kamar yanzu an ce Al-Hijaziyani ana nufin Nafi' wato da wato Ibn Kathir domin shi Ibn Kathir yana Makka kuma Nafi' yana Madina Hijaz kenan. In an ce Al-Basriyani ana nufin Abu Amr da kuma Yaqub amma an ce Al-Basri ana nufin Abu Amr. ina fata an fahimci ni in an ce al-makki ana nuhin ibnu kathir in an ce al-madani ana nuhin imamu wato nafi' in an ka ce al-hadrami ana nufin yaqub an gane ko wato waɗannan suna daga cikin rumuz na al-infirad da kuma rumuz al-jam'i wanda sai mutum ya karanta ilmul qira'at yake yake sanin su imam shatibi yayi amfani da wannan ibn al-jazri yayi amfani da wannan a cikin durr al-mudi'a da kuma cikin wato tayyibatu an-nashr waɗanda su ne littattafan da suka tattaro qira'at idan muka duba shatibiyya ta tattaro qira'atu sab'a wato baiti 1173 sannan durr al-mudi'a ta ibn al-jazri ta tattaro qira'a guda wato uku almutammima lil ashra tana da baiti 241 sai tayyibatun nashr tana da baiti 1015 ta tattaro dukkan qira'at al ashra wato al kubra wadancan kuma da durra da kuma shatibiya as-sughra wanda dalibin ilimi yana iya sani in an ce rumuzul infirad wanda yana nufin mutum daya rumuzul jam'i kuma wanda sun hada qari'i fiye da daya fage ne mai yawa a cikin wato ilmul qira'at kuma yanzu duniyar musulmi suna kokari fitowa qira'at ma'ana hadda qira'o'i Qur'ani wanda ya shafi waɗannan kira'o'in gaba ɗaya al-sughra ko al-kubra ana zanyi misali zan bayar akwai ash-shamil fil qira'at al-ashr an tariq ash-shatibiyya wa durra wanda kuma kasan Misra suka yi shi wanda shugaban Sheikh Umum al-Maqad al-Misriya na kasan Misra Ustaz Dr. Isa al-Ma'sarawi yake tare da shi kuma suka allafa shi sannan kuma akwai al-shamil fil qira'at al-ashr an tariq tayyibat an-nashr wanda shi ma wannan Ustaz Dr. Isa al-Ma'sarawi su suka yi shi sannan kuma akwai mushaf as-sahaba عن طريق الشاطبية والدرة القراءات العشر الصغرى سننكم أكوي عن طريق طيبة النشر وندي أحد قراءات قبعدها سننكم أكوي الشامل في القراءات العشر لوني ما لم ينقص سوريا وندي شماشو قبعون عموم المقارنة القراء نمس نا سوريا شي يجي شو الشامل في القراءات العشرة أكيشي وندي أتبترو قراءات سيكما wato mu'jamul qira'at al-ashr na abin nan ina ganin ustaz doktor Ahmad Sa'ad al-Khatib ko Ahmad al-Khatib ne wa Abdul Karim al-Khatib ina ganin in ban manta ba wanda ya tattaro dukkan qira'at da auji hudin kinta da abubuwan da dai suka shafi wato abin nan sai taujihin qira'at wanda kuma shi ma akwai littattafai waɗanda an yi su taujihul qira'at bil Qur'an توجيه القراءات العشر بالقرآن كرسي ملك عبد الله سني ونن sannan kuma akwai qala'id al-fikr fi tawjih al-qira'at al-ashr wanda malaman Misra suka gabatar yadda ake tawjihin qira'at sannan al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam na ustad Dr. Umar Salim Bazmul na kasar Saudiya mujalladi biyu ne da kuma al-muhtasab na Ibn Jinni yadda ake tawjih al-qira'at da kuma littattafan tafsiri daban-daban zaka suna tawjihi na qira'o'i wanda ilimi ne mai amfani mai yawa wanda ɗalibin ilimi ya kamata a ce wato ya fahimce shi da kyau wannan na dan tsakaro mana ne saboda ɗaliban ilimi su san irin littattafan da ya kamata su yi amfani da su cikin irin waɗannan fagen yadda za su san yadda ake yin taujihin kira'o'i na alkur'ani da ma'anoninsu da fa'idodinsu cikin tafsiri da ahkam yadda za mu amfanuwa da su Allah ya ganar da mu to kenan walladina aqadat aymanukum da walladina aqadat aymanukum kira'o'i ne guda biyu mun faɗi bayanan su malam yace hadhihi al-aya wannan aya ta dullu ala irsil hulafa'i min hulafa'ihim wannan aya tana nuna cewa al-hulafa waɗanda anka kulle yarjejeniya da su jam'i ne na halif suna gado min hulafa'ihim daga waɗanda suka kulle yarjejeniya da su wa qad wa qad ja'at ayatun ukhra wata aya ta zo ta dullu ala khilafi dhalik wadda take nuna sabanin wannan wa hiya qawluhu ta'ala ita ce fadar Allah wa ulul arhami ma'abuta zumunci an gane ko ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah yan uwa su ne suka fi cancanta wato ta fuskar gado su gadi juna su suka fi cancanta da juna kenan fi kitabillahi a cikin littafin Allah ko a cikin abin da Allah ya wajirtar suratul anfal aya ta 75 kuma akwai irin wannan aya a cikin suratul ahzab aya ta 6 don haka dalibi ilimi sai ya tara can cikin suratul anfal wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah inna allaha bi kulli shay'in alim a cikin wato suratul anfal karshen aya ce ta karshe ma a cikin surar shi ko a cikin suratul ahzab aya ta shidda wato wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa mai har da alqur'ani da kuma wanda bai san wata ayar ba sai ya hattara kai ya kuskurantar da wani idan ya je ya karanta malam yace wal jawabu amsa anna hadhihi al-aya wannan aya nasikhatun liqawlihi ta shafe waccan aya wallazina aqadat aymanukum kinan aya da tace wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah yan uwa na zumunci su suka fi cancantar juna su gadi juna wato a cikin hukuncin Allah ko kuma abin nan mala yace ita ta shafe wannan abu da ya kasance lokacin jahiliya suna yin shi kuma musulunci ya zo ya ce wallazina aqadat aymanukum domin ba wai dan suna lokacin jahiliya bane an ka shafe shi domin shari'a ba a ce ta shafe hukuncin jahiliya sai dai tunda ayar ta tabbatar da shi sai a ce an shafe wannan ayar ta zo da wannan hukuncin wallazina aqadat aymanukum ko aqadat aymanukum waɗanda kuka kulle yarjejeniya da su al'aya wa naskhuha laha huwa al-haqq malin yace shafe ta a ce ma'ana an shafe ta shine gaskiya khilafan li abi hanifa sabani daga abu hanifa kina an saba ma abu hanifa wa mun wafaqahu da waɗanda suke tare da shi fil qawli bi irthil hulafa yau da suke cewa ana iya ba da gado ga mutanen da anka kulle yarjejeniya da su illam yakul lahum warith in ba su da mai gadi kidan shi abu hanifa ya tafi cewa a'a ba shafi ita ba tana tana aiki domin mi domin idan mutum ya rasa yan uwa waɗanda za su gade shi na, fus- na ta fuskar uba aka je ga yan uwa ta fuskar uwa tunda waɗansu na ganin yan uwa ta fuskar mahaifiya ba sa gado ta kowace fuska akwai maganganu masu yawa amma dai ana ganin in yan uwa na wajen uba babu su kwata-kwata babu ƴaƴa babu kuma eh, iyaye babu eh, abin nan eh, bayin da eh, sun ka kasance babu yan uwa na wajen uwa sannan kuma babu bayi waɗanda mutum ya entas duka babu wata alaƙa to sai ana ganin cewa kenan yanzu waɗanda aka kulle yarjejeniyar su ta zamantakewa su ya kamata a ce suna gado a irin yadda suka kasance suna yi shi abu hanifa ya tafi cewa aya tana aiki amma malam ya ce zance mafi inganci an shafe wannan idan babu duka waɗannan eh, kenan yanzu a wajen abu hanifa idan akwai waɗanda yan uwa mutum ya kulle yarjejeniya da su su za a ba gado amma idan aka rasa mai gado mutum babu duka waɗannan sai ya zamanto za a mai da dukin ne cikin baitul malul muslimina kenan nan ne za mu gane samaratul khilaf akan magana ta abu hanifa da kuma magana ta aljamhur malam ya ce wa kad ajaba ba'dhum malam ya ce waɗansu sun ba da amsa bi anna ma'ana fa'atuhum nasibahum ku ba su rabonsu ay min almuwalati wan nusra ku ba su rabonsu na almuwalat alƙawalin da kun kai na jibintan lamarin juna wan nusra da taimakon juna tunda mutum ya baro kabilar sa ya koma cikin wata kabila ya ce zai yi mu'amala da su ta- saboda tana yiwa sun yi faɗa da kabilar sa ko an nuna ba a ƙaunar sa wa alaihi malla yace to idan muka fassara aya akan wannan ra'ayi fala ta'aruda bainahuma babu wani i'tiradi babu cin karo da juna malam yace a ƙarshe wal ilmu inda Allah ta'ala hakikanin ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki kaga ladabi na ilimi bayan malam ya karo akan malamai ce kuma hakikanin ilimi yana wajen Allah sabanin mutum zai bada fatawa ko ya bada wani ra'ayi ɗaya daga cikin ra'ayukan malamai da gangan ya ɓoye waɗansu ra'ayuka saboda baya ƙaunar su ko ya ɓoye dalilan su kaga wannan duk kuskure na ya kamata ka bada dalilan malamai ka kawo kowa dalilin shi wanda ka zaɓa ka ce ka zaɓe shi wanda kuma baka yarda da shi ba ka ka faɗi dalilan da ya saba ka zaɓe shi ko kuma ka bari ba dole ka cilastar da mutane sai sun yarda da kai ra'ayin da ka yarda da shi ba amana ta ilimi kenan wallahu ta'ala a'lam to wannan abin da malam ya kawo kenan sannan kuma eh, malami mai tahqiqin wannan littafi ya ƙara waɗansu abubuwa ya ce wa ujiba aidan an gane ko wanda ya tahqiqin wannan littafi in ban manta ba wato Ahmad bin Muhammad eh, Muhammad Badawi wanda ya tahqiqin littafin shi kuma ya zo ya ƙara eh, ƙara waɗansu abubuwa ya ce wa ujiba aidan fi ta'wiliha akwai malaman da suka ƙara ba da wata ma'ana akan wannan alal qawli bi adamin naskhi su waɗanda suka ce to ba a ma shafi ba bi ajubatin ukhra da waɗansu amsoshi an gane ko to ga sunan minha daga cikin su kaga kaga mas'ala ta ilimi bai ce ga bakin iyakarsu ba sai ce minha saboda tana yiwa wata rana a zo a iski akwai ƙari akan abin da shi ma ya faɗa minha daga cikin su anna qawluhu wallazina aqadat aymanukum cewa waɗanda kuka kulle yarjejeniya da su ma'tufun ala qawlihi wato sun ɗauke shi cewa yana da atafina akan qawlihi fadar Allah eh, alwalidani wal aqrabun an gane ko kenan wali kullin ja'alna mawaliya mimma taraka alwalidani wal aqrabun wal ma'ana anna ma taraka alladhina aqadat aymanukum falahu warithun huwa auladihi kenan ma taraka alladhina aqadat aymanukum abinda an gane ko domin Allah ya ce wali kullin ja'alna mawaliya mimma taraka alwalidani wal aqrabun wali kullin kenan daga cikin ku kowani mun sanya mishi mawaliya majibinta lamari kenan yan uwansa mimma taraka alwalidani wal aqrabun na daga abin da iyaye suka bari da kuma makusanta kenan kowani mutum yana da makusantan shi an gane ko to wallazina eh, aqadat kenan shi wannan wallazina aqadat aymanukum kuma mun sanya mishi waɗanda sun ka kulla wato alƙawali da shi ai kenan malam yace ma'anar shi ma tarakal ladina aqadat aymanukum falahu warithun huwa aula bihi wanda abinda eh, yan uwanku waɗanda sun ka kulle yarjejeniya da su suka bari suna da magada to fa huwa aula bihi fi cancanta da shi shikenan kenan sai zamanto shi cikin ma wannan ayar ma suna ganin cewa a'a wanda ma kun ka kulle yarjejeniya da shi ai yana da magadi to shi fi cancanta da shi ma ba sai ai zancen ma shafewa ba da wata aya su anan ma wannan hukuncin ma bai ma tabbata ba tunda ayar ta nuna wanda kake da shi dan uwanka ya fi cancanta ya gade ka malam yace eh, yace wa- wa azahu wa azahu razi fi tafsir li abi li abi ali al-jubai imamu fakhruddin razi ya eh, dangana wannan ra'ayi zuwa ga abu ali al-jubai in ban manta bayana daga cikin malaman mu'tazila wa minha daga cikin su annal maqsud bil ladina aqadat aymanukum az-zawjani wadansu sun fassara alladhina aqadat aymanukum wadanda kun ka kulla yarjejeniya da su kenan sai zama to ba yarjejeniya bace irin waccan tami tar mutum ya baro kabilarsa ya zo cikin wata kabila a nan yarjejeniya ta yan uwantaka ta auratayya ita ce ake nufi domin ana kiran aure al'aqdu ko ba haka ba az-zawjani zakarahu tajul tajul qurra fi gharaib at-tafsir wani da ake kira tajul qurra ya kawo shi a cikin gharaib at-tafsir ya an ce gharaib tafsiri wanda yake bako wanda yake yana nesa zaka iske mutum ma ya kamata ya bincike kan wannan matsala ko ya nemi wannan littafi waɗansu ra'ayuka da aka kawo cikin tafsiri waɗanda suna da rauni kwarai da gaske kidan su ɗauki mata ake nufi kidan an ka ce matan ku ku ba su nasu rabo tun da can sun kasance wani lokaci suna hana ma mata da yara da kankana rabonsu musamman abin da ya shafi kayan da an noma ko wani abu wanda har yanzu sai ana hana ma mata gonaki ana cewa ba su da rabo a cikin su to kenan fa atuhum nasibahum ku ba su rabonsu sai zama to aya ba ta ma magana cewa waɗancan suna da wato gado su makusanta qur'ani bai tabbatar da shi ba sai ya zama to wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah tana nuna cewa gado yana da alaka ne da yan uwantaka bai da alaka da mutumin da ya kusance ka ina fata an fahimce ni to wannan shi dai ne abin da malam ya kara a ƙarƙashin wannan aya to ka gani yana da kyau wasu ce an shafe hukuncin wasu ce ba ba a shafe hukuncin ba amma duk da Abu Halifa da yace ba a shafe hukuncin ba yace sai in an rasa ƴan uwa na dangin mahaifi da dangin mahaifiya sannan an rasa bawa tun da maula mai gida yana gadon bawon sa bawon sa yana gadon su an rasa waɗannan gaba ɗaya to a nan ne a wajen jamhuri sai a kuma zuwa ga baitu malul muslimin a wajen kuma Abu Hanifa sai a nemi waɗanda ya kulle yarjejeniya da su idan babu su sannan a kai zuwa ga bait almal na al muslimin wallahu ta'ala a'lam to wannan shi ne abinda aka kawo karkashin wannan aya to mas'alan mu ta gaba za mu je ne wato abin nan a cikin har yanzu dai cikin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab domin a karkashin wannan aya ta 42 duka malaman sun kawo aya to tunda sun kawo ta sai mu ci gaba da littafin da muke akan shi sannan mu je zuwa ga wancan wanda muka fita cikin shi domin abin ya fi sawa kwakwalwa ta tsaya a wuri daya a karkashin mas'ala ta 56 a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na ash-shaykh Muhammad al-Amin ash-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala yaktumuna Allah haditha suratul nisa'i aya ta 42 kafirai ma'ana ba za su boye ma Allah wata magana ba domin Allah yace yawma idhin yawaddu alladhina kafaru wa asaw ar-rasul law tusawwa bihim al-ard ko law tasawwa bihim al-ard ko law tasawwa bihim al-ard wala yaktumuna Allah haditha an gane ko ba za su boye ma Allah wata magana ba malam yace hadhihi al-aya tadullu ala anna al-kuffar la yaktumuna min khabarihim shay'a shay'an yawm al-qiyamah wannan aya tana nuna kafirai ba za su ɓoye wani labari su ranar tashin alkiyama wa qad ja'at ayatun ukhar tadullu ala khilafi dhalik wadansu ayoyi sun zo suna nuna sabanin haka ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala thumma lam takun fitnatuhum bata kasance ba fitnatuhum an gane ko wato fitnatuhum amsar su an gane ko ko uzurin su akwai fassarori kalma ta fitna kadiba cikin al-itqan fi ulumil qur'an tana daga cikin abin da ke ɗaukan ma'ana fiye da wato kusan biyar a cikin alkur'ani mai girma sai ka koma ka san waɗannan ma'anonin kenan uzurin su bai kasance ba ko jarabawar da an kai musu bata kasance ba illa ta fitar da illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin sun kace wallahi ubangijin mu ba mushrikai bane to kaga anan sun ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin mu ba mushrikai bane ba mu yi shirka ba al-an'am aya ta 23 wa qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa alqaw salama an gane ko fa alƙaus salama sai suka miƙa wuya domin alƙaus sun jefa assalama zaman lafiya to da hausa ba a ce an jefa zaman lafiya sai dai a ce mutum ya miƙa wuya ma kunna na amalu min su ba mu kasance muna aikata wani abu mummuna ba kaga sun ƙaryata kuma gashi sun yi magana annahl ayata 28 wa qawlihi da fadar Allah bal lam nakun nad'u min qablu shay'a ba mu kasance muna abota komai ba a cikin suratul ghafir ayata 74 ina fata an fahimce ni to ka gani malin ya ce to ke ma an ce ba za su ɓoye ma Allah ba kuma gashi ko sun ɓoye ma Allah sun ce ga ayoyi na sun nuna su ba su yi shirka ba ba su kasance suna aikata wani abu mummuna ba ba su kasance suna roƙon wani abu wanda ba Allah ba kaga ko wannan ko sun ɓoye ma Allah ko ba haka ba malin ya ce wa wajhul jam'i fi dalika yadda za mu yi mu haɗa waɗannan ayoyi huwa ma bayyana ma bayyana ibn Abbas radiyallahu anhu kenan abinda ibn Abbas turjubanul Qur'an ya bayyana amsa kenan lamma su ila an qaulihi ta'ala lokacin da aka tambaye shi daga fadar Allah subhanahu wa ta'ala wallahi rabbina ma kunna mushrikin mu bu mu kasance mushrikai ba an gane ko aka tambaye shi wannan aya ta nuna cewa sun ce su bu su yi shirka ba aya ta 23 cikin suratul an'am ma a qaulihi wa la yaktumuna Allah haditha ba za su boye ma Allah kuma wani abu ba suratul nisa'i aya ta 42 wa huwa wa huwa shi ibnu abbas yace anna alsinatahum taqulu halussan su za su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin lalle mu wallahi ba mu kasance mushrika ba ya ubangijinmu al'an'am aya ta 23 fa yahtimu Allahu ala afwahihim sai Allah ya rufe bakunan su wa tashhadu aydihim sai ba- hannuwan su su yi shaida wa arjuluhum da kuma kafafuwan su bima kanu ya'malun game da abin sun kasance suna aikatawa malam yace fa katmul haqqi bi i'tibari lisan abinda ake nufi da sun boye gaskiya ta fuskar halshi kina an kalli gaba ta halshi wa adamuhu bi i'tibari al-aidi wal arjul amma ta fuskar abin da yasa suka kasa boye gaskiya ma'ana sun ka bayyana gaskiya kenan ta fuskar kafafuwansu da kuma hannaye da kafa eh, ta fuskar hannayensu da kafafuwansu wa hadhal jam'u yushiru ilayhi qawluhu ta'ala wa hadhal qawl malan yace wannan wa hadhal jam'u wannan mag- wannan haɗi da ake ma ayoyi yushiru ilayhi qawluhu ta'ala ga abin da yake ishara nuni zuwa gare shi daga cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala al yawma nakhtimu ala afwahihim a yau za mu rufe bakunansu wa tukallimuna aidihim hannayensu za su yi muna magana wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun sannan kuma wato kafafunsu za su yi shaida da kenan bima kanu yaksibun da daga abin da suka kasance suna aikatawa a a- a- aya ta 65 a cikin suratu yasin shi yasa ma Allah ya faɗa a cikin suratu fussilat wanda eh, zaka iske eh, suna cewa dan bi suke musu shaida wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina Eh, za su ce ma fatar su me yasa ta yi shaida akan su a cikin suratu wato fussilat akwai bayani mai tsawo da kuma cikin ayoyi da dama dai suna bayanin kan gabbai za su yi shaida a kansu a ranar tashin alkiyama wa ajaba ba'dul ulama waɗansu malamai kuma sun bada amsa bi ta'addudil amakin suna nuna a'a ba wuri ɗaya bane fa yaktumuna fi waqtin a wani wuri kenan a wani lokaci za su ɓoye ma Allah an gane ko wala yaktumuna fi waqtin akhar amma a wani lokaci ba za su ɓoye ma Allah ba kenan sai ya nuna cewa em, eh, wani lokaci eh, sun ɓoye ma Allah subhanahu wataala kafin a yi shaida a kansu ma'ana kafin a yi hisabi bayan an zo musu da littattafan su an buɗe musu ai ba za su iya ɓoye ma Allah subhanahu wataala ba malam yace wal ilmu inda Allah ta'ala amsa wato ilimi yana wajen Allah subhanahu wataala kafin in shiga cikin wancan littafi akwai mas'ala guda biyu da nake son na ƙara waɗanda suna da muhimmanci ɗazun nan mun kawo mas'ala ta annasikh wal mansukh wanda bincike ne akwai shi cikin us- eh, hadisi akwai shi cikin alqur'ani sannan akwai dirasa ta'siliyya in an ce ta'siliyya kamar yadda za a gane ka'idodin annasikh wal mansukh da yadda ake tantance shi cikin littafan usulul tafsir da usulul fiqh da usulul hadith duka sun yi bayanin su kuma akwai littafai tatbiqiyya wanda sun bi hadisai da ayoyi wanda ake ganin an yi naskho din su to ga daga cikin su akwai annasikh wal mansukh na imamu qatada sannan akwai annasikh wal mansukh na ah, al-qasim ibn sallam sannan kuma akwai annasikh wal mansukh na imam an-nahas sannan akwai annasikh wal mansukh na imam al-maqri sannan akwai annasikh wal mansukh na ibn hazm sannan kuma eh, waɗannan su ne littattafan da malam ya kawo a a cikin ƙarƙashin annasikh wal mansukh mutum zai iya bincike a kansa ta fuskar tafsil ko at-tatbiq ko ta fuskar ayoyin alqur'ani ko ta fuskar hadisai eh, waɗanda sun ka inganta sannan kuma a ƙarƙashin wannan aya eh, waɗannan abubuwan in ka duba cikin fathul bari da cikin sahihul bukhari an kawo mas'alolin da aka tambayi ibnu abbas akan su idan mutum na son shi dirasa akan aljam'u bainal ayat ko aljam'u bainal nusus ya ga yadda ibnu abbas yake bada amsa domin wannan abu ba sabo bane ina fata an fahimce ni wanda za ku ga eh, za mu dan bada misali daga cikin su kamar inda Allah subhanahu wata'ala eh, yake cewa a cikin suratul mu'minun aya ta 101 fa idza nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun fa idza nufikha fi suri idan aka yi busa fala ansaba bainahum yawma idhin babu dangantaka tsakankanin mutane a wannan yini wala yatasaalun ba za su tambayi juna ba sai aka ce kuma wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun sai sashin su yazo ya fuskanci sashi yana tambayar juna as-safat aya ta 20 wato da bakwai an gane ko to eh, sannan wala yaktumuna Allah haditha ba za su boye ma Allah magana ba sannan kuma wallahi rabbina ma kunna mushrikin eh, suka ce ubangijin mu wallahi ba mu kasance masu shirka ba to wannan mun bada amsa akan shi na biyu to amma wannan na farkon misali ya za a bada amsa a ce wala yatasaalun ba su tambayi juna ba sai an ka ce wala yatasaalun ba za su tambayi juna ba kafin a bada izini lokacin kafin hisabi babu wani wanda zai tambaye wani amma bayan an kare hisabi ya ta sa aluna kafirai za su tambayi juna wa junansu a cikin wuta sannan kuma a cikin yan aljanna su ma a cikin aljanna za su tambayi juna bayan wato an kare wato hisabi sun shiga aljanna kenan nan yana nufin wala ya ta sa aluna qabla hisab an gane ko amma ya ta sa aluna ba'da hisab da su yan wuta da su yan aljanna za su tambayi juna sannan akwai wata mas'ala karkashin wannan zamu ƙara ta fala an saba bainahum babu dangantaka tsakankanin su alhali ko Allah ya tabbatar da dangantaka ran tashin alkiyama yawma yafirru almar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani ko ba haka ba yawaddu almujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi to kaga ya ya ce babu dangantaka kuma gashi ya tabbatar da dangantaka uwa da uba ko mu ce mahaifi da mahaifiya da dan uwa da mata ku ga wannan dangantaka ce sai malamai suka ce na abin da ke nufi babu amfani ne gare ta shine abin da ake nufi domin mi dangantakar idan ta kasance nan duniya tana amfanin mutum to a lahira ba za ta amfane ka ba a lahira ba da zai amfani ka sai imanin ka da aikin ka shi yasa na Allah ce fala an saba bainahum ma'ana yana nufin ba za ta yi amfani ba ina fata an fahimce ni domin mi domin Allah subhanahu wa ta'ala ce yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim sai ta imani ita kaɗai ce za ta yi amfani shi yasa Allah ce al-akhillahu yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin to dan haka ya kamata mu fahimci wannan dan saboda fa'ida ce mun kawo ta saboda gittowar mas'ala din gare mu muke kawo irin waɗannan mas'aloli wallahu ta'ala a'lam to mas'ala ta gaba wadda ya kamata mu kawo karkashin wannan aya da an ka ci abin nan wala yaktumuna Allah haditha wata aya ta nuna ma ba za su yi magana ba hadha yawmu la yantiqun wannan yini ne wanda ba za su yi magana ba ina fata an fahimci ni to kaga nan kuma an kawo gashi suna magana an ce kuma ba za su yi magana ba mas'ala tana da alaka da aya la yantiqun ba za su yi magana ba sai an ba su izini ina fata an fahimci ni sai an ba su izini shine abin da ake nufi an ba su izini ko an tambaye su za su ba da uzurin su kenan tanan zaka gane cewa la yantiqun ba alfin ba za su yi magana kwata kwata ba ina fata an fice ne wala yu'zanu lahum fayatazirun ba za a yi musu izini ba balle su bada uzuri ma'ana ba za a yi musu izini ba su bada uzuri uzuri wanda za a karba za su bada uzuri amma uzuri wanda Allah ba zai karbe shi ba ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala a'lam to mas'ala har yanzu ta gaba za mu dawo cikin littafin as'ilatul qur'an al-karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi a karkashin wannan aya ta 42 a cikin suratul nisa a mas'ala ta 150 alhamdulillah kathira a mas'ala ta 158 malam yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala law tusawwa bihimul ard ma'ana ya kawo daidai ayan ne an gane ko muna da kira'o'i daban-daban akwai law tasawwa bihimul ard imamu hamza da kisa'i da khalaf sun karanta law tasawwa bihimul ard kina asalin shi law tasawwa bihimul ard sai an ka shafe ta'un daya akwai kira'a law tasawwa bihimul ard imamu nafi' da abu ja'far da ibnu amir sun karanta law tasawwa asalin shi ta tasawwa ne to ta'un dai sai aka maida ta sinun sai aka maida ita sinun sai zaman to tasawwa sannan kuma akwai law tusawwa bihimul ard to shi kuma wannan ba a cewa an shafe wani abu tusawwa kinan za a ko da an daidaita ƙasa da su to kira'o'in ga yadda suke ita law tasawwa da lauta sawwa duka tana nufin da ƙasa ta daidaici da su lautu sawwa shi kuma da an daidaici ƙasa da su domin Allah shi ne zai daidaici ƙasa da su ya sa su su koma ƙasa to idan ya ce ya daidaita su da ƙasa to lokacin da ƙasa ita ko za ta karɓi umarnin ubangijin ta ta daidaice da su kinan nan kira'o'in ba su karo da juna ba idan da Allah zai bata umarni da za ta aikata ina fata an fahimci ni malam ya ce fa in qila qawluhu ta'ala law tusawwa bihim al-ard da dai kasa ta daidaice da su ko ku an daidaice kasa da su su aya ta 42 qalu ma'anahu annahum yatamannawna an yaj'alu yaw an yuj'alu yawm al-qiyamati turaban kafirai suna gurin a maida su kasa yadda ba za a yi musu azaba ba kamar yadda Allah ya faɗa wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba kama ja'a fi suratin naba kamar yadda zo a cikin suratin naba amma kenan wa zahirul lafzi yu'ti annahum yu'ti annahum yatamannawna an tuj'ala al-arda mithlahum nasan amma idan mun ka kalli zahirin lafzi sai ya zamanto yana nuna mana cewa a'a kamar kasar ce suke son a maida dan adam ba wai su ai suke son a maida su kasa ba kama ta qulu sawaitu zaidan bi amrin na daidaita zaidu da amrin wa ma'anahu ja'altu zaidan an gane ko wa huwa al-musawwa mithla amrin na maida wato zaidan mithlu amrin tabkam amr huwa musawwa bihi shine an ka daidaita da shi shine abinda malai yake son ya ce law tusawwa bihimul ard kenan da za an daidaita ƙasa da su kenan ƙasa ta tashi ta koma su an gane ko ba an ce law yusawwuna bil ardi ba a maida su su koma ƙasa shine abinda malai yake cewa qultu malai qulna malai yace amsa qauluhum sawaitu hadha bi hadha lahu ma'na yani idan nice na daidaita wannan da wannan yana ɗaukan ma'ana biyu ahaduhuma na farko ijra'u hukmi thani alal awwal a ɗauki hukuncin abu na biyu a d- a kawo shi zuwa ga na farko a yi masa hukuncinsa ka ƙaulika kamar faɗarka sawaitu zaidan bi amrin an gane ko wa kamata ƙulu sawaitu kenan sawaitu zaidan bi amrin ko sawaitu zaidan bi amrin duka ma'anarsu ɗaya kenan ma'ana na daidaita zaidu da amru kenan shi zaidun shine ne dauka ne maida kama amru wasani malam yace abu na biyu an yakuna al musawwa maf'ulan wal musawwa bihi alatan yana yiwa al musawwa wanda za a al musawwa wanda ake son a daidaita an gane ko wanda ake son a dauka a yi daidaita da shi wal musawwa bihi da abinda da shi za a daidaita alatan sai abinda shi shine a kayan aiki ka kaulika kamar fadarka sawaitul qalama bisikin ma'ana na daidaita alƙalami da mi da asikin wato yuƙa ko wuƙa kidan ma'ana na yi amfani da ita don daidaita shi wasaubu bil miqrad an gane ko bi ma'ana eh, na daidaita asaub sutura bil miqrad da abin al miqrad yanka an gane ko ma'ana kina abin da ke yanka shi don saboda in daidaita shi da shi bi ma'ana aslahtuhu bihi ma'ana na gyara shi da shi al miqrad malam ya ce ƙulna ƙauluhu lau tusawwa bi fa ƙul- ƙulna za mu ci fa ƙauluhu faɗar Allah lau tusawwa bihimul ard da dai an daidaita ƙasa da su suratul nisa aya ta 42 yahtamilu wajhaini yana iya ɗauka abubuwa guda biyu an yakuna bi ma'ana sawaitu kidan ma'anar shi sawaitu na daidaita abu an gane ko wa yakunu minal maqlub sai ya zama to yana daga cikin abin da an ka juya ai law yusawwuna bil ardi da dai an daidaita su da ƙasa bi ja'alihim turaban amai da su ƙasa ma'ana abu na wanda an juya shi ba yadda ka ɗauke shi ba ka qaulihi kamar faɗar Allah ta'ala Allah madaukakin sarki latanu'u a cikin suratul qasas aya ta 50 eh, ta 76 eh, a cikin kissa ta qaruna inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa kaga da an ka ce latanu'u bil usba waɗannan kiluluwan suna wato suna yin nauyin tashi da matasa alhali matasa su ne suke jin nauyin waɗannan kiluluwa din kaga an yi maklubu kenan to malai na nufin wannan da an ka ce a daidaita ƙasa da su ma'ana ƙasa ta koma su a ana nufin a daidaitar da su su koma ƙasa shine abin da ake nufi malam yace da kuma aya wamsahu bi ru'usikum a suratul ma'ida aya ta shida wamsahu ku shafa bi ru'usikum da kawunanku fi qawlihi fi qawli man lam yaj'al al ba'u za'ida malam yace ga wanda bai dauki ba'un matsayin za'ida ba an ce za'ida nan ba ana nufin an ƙara ta cikin alqur'ani ba a an ƙara ta dan karfafa ma'ana kinan a cikin larabci na take za'ida ba cikin qur'ani ba kinan asalin shi wamsahu ru'usakum ku shafi kawunanku an gane ko kenan sai ya zama to ita wannan ba'un ga wanda bai dauke ta matsayin an ƙara ta ne don ta akidi ba an gane ko kenan sai ya zama to wamsahu ru'usakum wato eh, biturabi kenan ma'ana kenan abinda za a yin aiki da shi tunda shi kan ba shi za a dauka ba a goga a'a wani abu da za a dauka ƙasa ce ya kamata a dauka ko ruwan a shafa makai ka qaulihi adkhaltu al-khatima fi usba'i kace adkhaltu na shigar da al-khatima zobe fi usbu'i a cikin wato yatsana an gane ko wani hauyi kinan kaga eh, na shigar da zobe a cikin eh, yatsata ko ko na shigar da yatsata a cikin zobe duka ana yi domin in ka kalli lokacin da zaka saka in ka kalli zoben to kenan shi zaka shigar in ka tura hannunka kina hannunka zaka shigar duka dai abun kusan suna tafiya eh, iri daya wani hauyi malam yace da kamar irin wannan wa an yakuna bi ma'anal ala kuma wani lokaci ba ɗaya daga cikin su yana iya zamantowa bi ma'anal ala kayan aiki ma'anahu an gane ko ga yadda ma'anar take waddu law tumahadu bihimul ard wa tuwattadu da dai sun yi burin law tumahadu bihimul ard a daidaita su da ƙasa wa tuwattadu a tabbatar da ita akan su a tawtid shi tabbatar da abu kamar yin wato eh, abin nan a ce an wattada abu ma'ana an kafa shi kenan da dai an kafa su sun koma kamar ƙasa sun daidaice da ita bi an yi ja'alu turaban a maida su ƙasa an gane ko ehem, wa yubathu fi wihadiha wa hadidiha wa yubathu a yada su ma'ana a yi ɗaiɗaiɗai da su kenan a ɗaiɗaita su inji malaman zauri fi wihadiha a cikin wato ramun ƙasa shine wihad wa hadidiha da kuma ƙwazazzabunta su ne dai ramu litasawi biqa'iha wa akamiha domin eh, daidaita ita ƙasa biqa'iha sassanta jam'i ne na buqa ƙasa ƙasanta ya daidaice wa akamiha da kuma wato tudunninta tudu da gangare duka su daidaice su zamanto daya shine akam akam jam'i ne na tudu an gane ko wa qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wata'ala la tara fiha iwajan wala amta baka gani a cikin ƙasa iwajan ya an ce iwaj karkata wala amtan koko tudu kinan ƙasa za ta koma ɗaya aya ta 107 a cikin suratu taha ina fata an fice ni malam yace inkhifadan baka ganin inkhifad wurin da yayi ƙasa walartifa'an kuma baka ganin wurin da ya daukaka wa in kana yadullu ala anna al-ardha yawm al-qiyamah mutasawitatu sutuh duk da yake yana nuna cewa ƙasa ranar tashin alkiyama daidaita ce faja'aluha mutasawitatu sutuh idan an kamai da ƙasa sathu dinta saman ta ya koma daidai in kana qabla al-ba'thi malam yace to in kafin tayar da suna sun ka nemi wannan kenan in an ce Allah ya daidaita ƙasa in kafin a tayar da mutane na fa idza bu'itha al-mauta min quburihim idan aka tayar da matattu daga cikin kaburburan su khalat minhum za ta wufinta da su ta fitar da su khalat minhum quburuhum kaburburan su za su fitar da su su wufinta da su wa hufaruhum da kuma ramukan da aka sa su fa hasala fil ardi tafawut to kuma za a samu tafawut a bayan kasatan da an ce an tono kaburbura ai shikenan wannan abin nan wa in kana ba'da al-ba'thi to in ya kasance ko bayan an tayar da suna an ka daidaita ƙasa fa yajuzu an yakuna hadha tamanni sabiqan ala ja'liha mutasawiyat as-sutuh kenan yana yiwa kafin a maida ta daidai ne shi yasa suka yi wannan guri nan malam wata mas'ala ce ya kawo wadda sai mu hankalta mata Allah ya nuna ƙasa za ta koma la tara fiha iwajan wala amta za ta daidaita to su kuma sun nemi a daidaitar da su da ƙasa ta koma daidai to shina malam yace to in kafin kafin a tayar da suna sun ka nemi a daidaitar da su da ƙasa babu matsala ma'ana kenan bayan an fitar da mutane da cikin kaburburra in an daidaita ƙasa ai za a samu in an tono abu da cikin kabari ƙasa za ta sake komawa ba daidai ba to tunda sun fito sai su yi fatan a sake daidaita ƙasa da su ta sake komawa malam yace to in kuma bayan an tayar da mutane na sun kai wannan guri ma'ana bayan an daidaita ƙasa ne kenan bayan an tayar da suna an gane ko bayan an tayar da suna sun kai wannan buri kenan sai zamanto sun yi wannan burin ne kafin Allah ya daidaita ƙasa sun kai fatan Allah subhanahu wataala ya daidaita ƙasa da su wannan shi da abinda malam yake son ya ce karkashin wannan mas'ala tunda ƙasa in ta kasance kafin a tayar da su take daidaitatta to ya an tayar da su ko za ta koma ba daidai ba to kenan sai su nemi a mayar da su to kuma in ma kenan dama ko da suka tashi tashin da suka yi shi a dalilin da yasa ta koma ba daidai ba sai suka nemi a daidaitar da su to sannan kuma in kafin wannan lokacin ne ma'ana bayan an tayar da su bayan an tayar da suna Allah subhanahu wata'ala zai sa su yi wannan guri an gane ko sai ya zamanto gurin da suka yi kafin Allah ya daidaita ƙasa na suka yi nema kidan ma'ana bayan tashin mutane kafin a yi hisabi ne ƙasar tana nan a halin ta sun kai neman a daidaitar da su to abu na ƙarshe a ƙarƙashin wannan saboda lokacin mu yana tafiya ƴan uwa musulmi a'a ko da an daidaita ƙasa muƙaddarta Allah ya daidaita ƙasa ne suka yi wannan burin ai babu laifi sun san Allah yana da kudurar da zai iya mayar da su ya daidaitar da su da ƙasa ko da bayan an maida ta daidai ne wannan babu wata matsala cikin wannan matsala din amma malam yana kawo wannan saboda mi saboda fahimtar irin waɗannan matsaloli wani lokacin suna da nisa amma wani zai iya zuwa wanda bai da zuciya mai kyau ko waɗansu ɗalibai waɗanda adda tawakalai tawakalai su zo su ɗauko wata matsala saboda su kawo ta su tada hankalin abin nan ko kafirai kuma da ba su da imani su zo su kawo shubha abu na ƙarshe da zan ce karkashin wannan aya da Allah ce la tara fiha iwajan wala amta malamai suke cewa al-awaj karkata wadda ake gani ita ake ce ma awaj ayi ma ainun fata iwaj kuma karkata wadda ba a gani to sai Allah ce bai ce la tara fiha iwajan ba alhali ƙasa abu ne wanda ana ganin ta ita ƙasa bai dace a ce mata iwaj ba ga ka'idar larabci misali a awaj ya kamata a ce tunda abu ne wanda ake gani karkata wadda ake gani sai a ce awaj karkata wadda ba a gani sai a ce iwaj kamar karkacewa hanya an gane ko wato allazina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja wanda suke kange mutane daga hanyar Allah suna son ta karkace kaga hanya ta ubangiji ba godabi bane wanda ake hawa balle a ce ana ganin shi yadda zai karkacewa sai dai a aqida da zuciya ana gane wane yana akan gaskiya wane ba akan gaskiya yake ba to kaga amma ita kasa maimakon a ce mata awaj sai an ce mata iwaj an kamar da ta kamar abin da ba a gani to me yasa haka sai malamai suke cewa nan da an ka ce iwaj saboda karkata ba wai irin wannan wadda ake gani da ido ba a'a har wadda idan za a sa na'ura yanzu kamar karkata hanya masu aikin hanya za ku ga suna amfani da wasu na'urori da ido ba za a gani ba amma da za a sa na'ura da za ta nuna akwai karkata to ko irin wannan karkata wadda kwaye ido ba ta gani la tara fiha iwajen wala amta ba za ka ga wannan karkata ba ko wuce iri saboda daidaitawa ce ta Allah subhanahu wataala dan haka wannan law tusawwa bihimul ard babu wani matsala ko da kafin a tayar da su eh, ba a daidaita ƙasa ba an tayar da su ƙasa ta hargitse ko ko a'a bayan an tayar da su kafin a daidaita ƙasa ne suka nema ko ko a bayan ma Allah ya daidaita ƙasa ne suka nema duk dai inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah na da iko akan komai dan haka cewa an daidaita ba dole sai mun hankalta ba tana daidaici ne ko ba ta daidaici ko da ba ta daidaici Allah zai iya daidaitar da su kuma ko da tana daidaici Allah zai iya mayar da su ƙasa kuma ya daidaita su da ƙasa wannan babu wani problem a cikin kudura ta Allah subhanahu wa ta'ala yan uwa musulmi a ga dukkan alamu nan ne lokacin mu ya matso eh, sai mu yi hakuri abinda muka faɗa ya zamanto daidai eh, Allah shi ba mu lada eh, wanda kuma muka yi kuskure saboda karancin ilimi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana sai darasin mu na 44 in Allah eh, ya nuna muna سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته